والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu sauraronmu daga duk inda suke a wannan lokaci wannan yammaci ta juma'a wanda kuma goma sha hudu ne ga watan azumi na wannan shekarar 1446 hijiriya Allah ya amsa mana wanda da ya girgin shi ma goma sha hudu ne ga watan march 2025 daga wannan masallaci masjidul ahfad masallacin al-ahfad da ke cikin garin gombe a wannan ƙasa tamu ta najeriya muna cikin mun gama suratul bakar shekarar jiya jiya har mun shiga suratu ali imran har mun yi ayoyi kusan guda hudu ne ko biyar ko shida ma ko bakwai na? to mun yi ayoyi goma sha uku yau za mu tashi ta nawa yau za mu tashi aya ta goma sha hudu a cikin suratul bakara mun dan fara tattauna akan aya din wanda Allah subhanahu wataala yake magana ga alu fir'aun yake mana ishara ga alu fir'aun kada abi ali fir'aun walladina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab qul lil ladina kafaru ana magana da kafirai yahudawa marasa mutunci da suka ki karban musulunci so tughlabuna ana nuna musu in fa ba ku zo karbi musulunci na ba za a ci nasara akan ku tusharuna ila jahannama kuma ku tafi wutar jahannama to har aka yi musu citing example wanda sun ga abin da ya faru game da mutane birnin badar aka ce karkana lakum ayatun fifi a telin takata to wannan misalin da aka ba su suka gani gani ga wani ya isa ga wani tsoron Allah daukan izina to shine akan wannan ayar muke ana kira ga kowa ya zama yana aiki da kwakwalwa a game da abin da ya samu wasunsa abu kaza ya faru wasu akan abu kaza kai ma kana irin wannan abun ka bi fa a hankali karka fada cikin wayannan abubuwa ne shine Allah subhanahu wataala yake cewa karkan lakum ayatun fi fi'ataini iltaqat na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله سبحانه وتعالى يكتوى قد كان لكم آية في فئتين التقطا حقيقة آية تائشكم misali ya ishe ku kwatance da buga misali na irin halin da kuke ciki na kafirci to ta ishe ku ga misalin irin waɗanda suka yi irin kafircin ku kuma suka ɗanɗana ku da su tsarkanin lakum aya inda aya kuke nema da ya ishe ku ta zama wa'azi to ku je ku same ta fifi a taini a cikin runduna guda biyu in taƙata da suka yi tarazaza da suka yi gaba da gaba da suka yi ba ta kashi guda biyu amma yadda suke fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya ɓangaren saboda Allah take yaki shine ma abin da yasa ta ci nasara fi sabilillah na in bracket Allah ne a zuciyarta girmama Allah ne man yardar Allah wa ukhra ɗayar kuma kafira ce yarawnahum kaga ba ce komai ba kawai ukhra kafira kawai ɗayar kafira ce na ba ba a kafirci fi sabilillah wa ukhra kafira ɗayar kuma kafira ne da yaƙi ya yaƙi da bulala ta yi bulala ya rauna hun mislayi ibrahim al'ayin sai musulmai duk da yawan kafiran sai aka mai da ninkin kafiran bai fi ninki biyu bane wannan kowa matsala bane wajen musulmai masu yi aiki fi sabilillah ko kuma ya raunahum mithlaihim ra'ayil ayn duk da karancin yawan musulmai amma kafirai sai suka ga musulman nan sun ninka su kashi biyu duk za mu zo mu tattauna akai mu ga maganganun malaman tafsiri kuma kowane kauli yana da taujihi kuma yana da dalili kuma kowanne haka ne ra'ayil ayn kuma ba wai surkullan gani ba a zahiri haka suka gansu domin al'amarin kuma wallahu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha Allah shine yake karfafa wanda ya ga dama da taimakonsa ko ya sa musulmai yan kadan kafiran su gansu ninkin su biyu ko kuma ya sa kafirai da yawa musulmai kuma su gansu basu bi ninkin su biyu ba alhali sun ninka su har uku da ƙari ma wallahu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha inna fi dhalika la ibratan li ulil absar ai wannan wa'azi ne ga masu hankali za su ke saka a kwakwalensu su ke saka su al'amuran rayuwarsu don kar su ke fadawa irin yadda wa'ancin suka fada tatkana lakum ayatun fi fi'atayn al-faqat taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah yanzu wannan bangaren da suke yaki fi sabilillah ay fi ta'atillah akan da'ar Allah da bin Allah da miƙa wa Allah wuya wa hum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su 313 ne salatata ashara rajulan salatumiya wa salatata ashara rajulan maza 313 ne guda 70 mazaje 70 duka mutanen madina ne ai mutanen makka ne almuhajirun almuhajirun su ne guda saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam saboda taktis na yaƙi da dabaran yadda abokin gabanka ba za ka bar shi samu lagonka lagonka ba sai ka rarraba kan kawunansu sai ce to mutanen mutanen muhajirun kuna da wayewarku yan makka kuna da irin wayewarku da dabarbarunku da control din da shugabanku sai muku da yanayin biyayyanku don haka ku yanzu sai da na ali ya zama shi ne jagoranku sannan aka ware mutum 243 in ka cire 70 a cikin 313 to sai su kuma sai aka ce musu sa'ad ibn ubada kai kuma ka zama kai ne jagoran mutanen al'ansa mutum 300 da wani abu duk da cewa wasu da suka zo yin lissafin sai suka ce mutum 236 ne ni kuma a lissafi na sai bani da 40 da uku ne to koma da yayi ne lissafi din shi sa'ad ibn ubada shi ya janko jagoranci al-muhajiru na'am sa'ad ibn ubada shi ya jagoranci al-ansar shi ya jagoranci al-ansar bari ku ji duk abu ma da suka mallaka mutum saba'in wafihin saba'una ba'iran suna da abin hawa na raguma guda saba'in suna da dawakai guda biyu waɗanda dawakai migdad ibn amr da kuma mirsad ibn abi mirsad shi ma na da doki guda ɗaya iya abin da suke kenan abin hawansu saba'in da nawa saba'in da biyu gaba ɗaya duk sauran mutum 200 da wani abu din nan dukkansu a kafa suke a ƙasa suke abubuwan da suka mallaka sulke guda shida sai ta kuba guda takwas shi ke nafa abinda suka mallaka musulmai wa ukura kafiratun ɗaya kuma kafira ɗin ita ce firkatun ukura kafiratun wahun mushriku makka su ne mushrikan makka da suka zo don su ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma su 900 ne da hamsin kamar yadda imam al-bagawi ya kawo ya ce su 950 wani ana kai su dubu har da wani abu dubu har da 200 amma mu dauki karamin adadi din su 950 ko 950 ne sun ninka musulmai sau uku sun ninka su sau uku to kaga an raba su su wayannan yawan su duka utuba ibn rabi'a ibn abdishams shi shi jagorance su dama babban mutum ne a cikin mutanen ƙuraishawa yana da daraja suna girmama shi mutum ne mai basira mutum ne mai kudi amma ubangiji bai zabe shi ba aka kashe shi a cikin yaki ne ya mutu ba musulmi ba duk da cewa a cikin tsatsonsa an samu wasu kuma sun musulunta su suna da doki kawai suna da guda ɗari kaga wancan dawakansu nawa biyu ne kare abun hawansu dai ba za ma ka haɗa ba suna da ababen hawa to wannan shine karo na farko da aka kara tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba a yakin badar shine na badar yarawnahum mithlaihim ahlul madina da yaqub sun karanta shi bitta tarawnahum tarawnahum maimakon yarawnahum nan idan ka karanta shi da tarawnahum ai tarawna ya ma'ashara yahudi ahla makkata mithlayil muslimina domin yahudawa sun zo gurin kallo munafukai kenan su rura wuta su koma gefe sun zo kallo to sai suna ganin mutanen makka ba su fi ninki biyu na musulmai ba wa zalika anna jama'atun min al-yahud kanu hadaru qital badr mutanen abin nan sun zo halattar wannan gurin liyanzuru alaman takunu da'ira su ga waye zai ci nasara fara'ul mushrikina mithla adadil muslimin sai suka ga adadin su bai fi ninkin musulmai ba wa ra'u nusra ma zalika lil muslimin kuma duk da haka suka an ci nasarar musulmai gashi an ninka su fa kana zalika mu'jizatan wa aya sai zama wannan mu'jiza ce da aya wasu kuma suka karanta biliya yarawnahum kamar yadda yake a gaban mu fa ja'ala ba'dhum ar-ru'ya lil muslimin sai zama da ru'ya lil muslimin ne to sai wannan haka ya zama kuma akwai ta'wilat da yawa wannan mislaihim din ya yake kaifa mislaihim an ce su ɗari tara na fara mana bayani jiya su ɗari tara da hamsin kaga sun ninka su uku to me yasa aka ce mithlaihim ninkinsu biyu sai na mana misali na ce yanzu kai ne ku ne ku goma wayancan kuma su talatin nawa suka riba ku sun riba ku uku ne ko to ku cire goman ku sai su ma ku cire goma adadin ku saura nawa saura 20 ko 20 din nan nawa ya ninka ku shine mislahi shine sun ninka ku biyu kenan in ka cire kason da kuke da shi kenan wanda ya faɗa mislahi faɗan da aka yi mislahim daidai ne a wannan kamar yadda zaka ce kamar yadda mutum zai ce indi dirhamun wa ana wa ana ahtaju ila mislai hadha dirham ina da dirhami daya ina buƙatar ninkin sa biyu in aka ninka baka so biyu ya zama dirhamin ka nawa uku karatun ya fito kaga ninkin mislaihim din kenan ya halatta ka ce mislaihim tawili na biyu raunahum mislaihim mislaihim ay kana almuslimuna yarawna almushrikina mislai adadihim duk yawan da Allah ya ba su dinnan sun ninka su uku amma sai Allah ya kai ninka uku ya ninka shi kashi biyu dama wannan ba haka a yaƙi ma yake mutum ɗaya zai yaƙi mutum biyu hana haka yake to sai ubangiji ya bar musu a hakan faqallalahum Allah ta'ala fi a'yunihim sai Allah ya ninka ya rage yawan su hatta ra'awhum 600 wa 26 sai suka dawo 600 da 26 sai aka mai da su haka kaga an rage muku ya za a suna 900 an bar muku 600 an ninka muku su biyu wannan ita ce magana tafi inganci ubangiji ya rage yawan su a idan musulmai ya mai da su ribi biyu sun makallalahum Allah fi a'yunihim fi halatin ukhra sannan sai Allah bayan ya mai su ribi biyu da yaki ya fara yaki sai Allah ya ƙara rage yawan su hatta ra'awhum mithla adadihim mithla adadi anfusihim har sai da Allah ya mai da su kafirai suka zama kamar 313 din nan ne kaga nan kan an gama cire tsoro kowane mutum ɗaya zai cire ɗaya zai buga da ɗaya ƙarfin jiki da ƙarfin jiki ɗan ɗaya da ɗaya ƙarfin imani da ƙarfin rashin imani nan kuma sai ya rinjayi wancan wannan shine maganar da fi inganci shi yasa ibn mas'ud Allah ya ƙara masa da yana cikin yaƙin yake cewa nazarna ilal mushrikina ana buga yakin nan fa kaga saboda kwanciyar hankali da imani a zuciyarsu wai har zaka iya zaka yi lissafi kaga ya adadin sunnan ana cikin yakin fa Abdullahi dan Mas'ud ya kira wani a gefen sai ce muka duba muka kalli mushrikai ana buga yaki fa yace fara'ainahum sai muka gansu yud'afuna wallahi sai bayan numban su yake alaina summa nadarna ilaihim muka sake kallon su fama ra'aynahum yazidun sai muka ga ba sa karuwa ala rajulan wahidan karuwan da suke bai fi karin mutum ɗaya bane idan su 300 ne in mu 300 ne bai fi a ce su 310 bane da ɗaya bane sun makallalahum Allah ta'ala sai Allah ya ƙara rage numbansu fi a ayyunihim hatta ra'auhum adadan yasiran aqalla min anfusihim yace wallahi sai da muka ga sun dawo adadin ba su kai yawan mu ba ma su ma suna ganin mun rubanya su Abdullahi dan Mas'ud yace haka abin ya zama sai da muka dawo haka kai قال ابن مسعود رضي الله عنه حتى قلت لرجل الى الى جنبي kai sai da na gaya wa ma wani mutum a gefe na da muka yi ta wannan debate din kai ni fa basu biyan mu ba ni fa da muka zo muka sun ninka mu biyu din nan ma idan mu ne nuna mana haka ni fa yanzu sun ragu kai sai da Abdullahi bin Mas'ud ya taba dan uwan sai ce kai dan uwana wai baka gansu basu bi 70 ba amma tarahum 70 sai dan uwan da sai ce Abdullahi Mas'ud sun fi 70 sun kai 100 kaga kaga mutum da ake magana 950 har abdullahi musa ce baka gama ba su fi saba'in ba sai ce sun fi saba'in amma sun kai ba za su wuce 100 ba haronahum ra'ayi mislaihim ra'ayil aini kenan wannan shine maganar da tafi inganci musulmai sun gansu Allah ya bai da su 600 da 20 da wani abu suka yi kuwa har sai da suka dawo namban ba su fi 100 a idan musulmai ba kenan musulmai ne ya raunahum mislaihim ra'ayil ayn wasu suka ce ya raunahum mislaihim ra'ayil ayn ai kafirai ne suka ga ninkin musulman duk da cewa su 300 da wani abu ne su kafirai sun ninka su sau uku amma ya raunahum mislaihim ay yaral mushrikuna almuslimina mislaihim sai suka ga musulmai din sun ninka su biyu qallalahumullah Allah subhanahu wataala ya karantar da su qabla al-qital kafin yaki fi a'yunil mushrikina a fiskan mushrikai liyastari al-mushrikuna domin su mushrikai su samu kasala su samu sarewa wala yansarifu abin mushrikuna alaihim wala yansarifu falamma akadhu fil qital da aka fara ba da an bar su ayyukan ninkin bai fi haka ba bari ko aje a buga da aka fara yaƙi kasarahumullahu fi a'idul mushrikin sai Allah ya yawaita musulmai a idon mushrikai liyajbunu domin su sare can gurin dan su samu jarunta su je ayi in an fara kuma Allah ya ƙara rage yawan su ya yawaita musulmai kuma a idon su sai daga nan kuma suka samu sarewa kana shiga fara yaƙi kuma idan ka samu sarewa shikenan an samu matsala wa qallalahum fi a'yunil mu'minina su kuma mu'mine sai Allah ya musu ni'ima sai ya sa yawan su sai ya zama dan kadan a idan mu'minai liyattariqu domin su kuma su samu jarunta fadhalika qawluhu ta'ala imma baka sani ba wannan shine tafsirin ayan cikin suratul anfal yuzrikam yuzrikumuhum lokacin da Allah ya nuna muku su idil taqaitum sanda kuka hadu fi a ayunikum a idonku kalilan yan kadan ne wa yuqallilukum sai Allah ya maida ku yan kadan fi a ayunihim a idonsu dan a fara yaki da aka fara yaki kuma sai Allah ya ƙara yawaita ku su kuma abin nan ya sare su wanda yake nuna har in ka fassara shi cewa musulmai sun gansu ninki biyu ne duka yayi fassara din amma dai wancan na farko din shine abin da galibin malaman tafsiri suke fada musulmai sun gansu bai fi ninki biyu ba alhali sun kai ninki uku daga nan Allah ya ta rage adadinsu har suka zo wannan adadi ɗin musulmi suka samu cin nasara ya raunar mislaihim ra'ayil ayin wallahu yi ayyudu bi nasirihi mai yasha ya raunar mislaihim ra'ayil ayin ai musulmai sun ga kafirai bai fi ninkinsu biyu ba ne ruƙuya zahira lalafsa fi hashi ya sa ra'ayil ayin ru'ya ce ta zahiri babu wani kokonto a cikinta haitu talhaqum absarum haka idon su ya nuna musu wa in kanu aktsara min zalika haqiqa fi haqiqatil amri duk da cewa sun fi haka haqiqan al'amari li yatawakkalu ala allahi wa yatlubu minhu al'ana dan su nemi taimakon Allah su yi tawakkali zuwa ga Allah wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah shi yake karfafa wanda ya ga dama da nasararsa inna fi zalika la ibratan li ulil absar wannan akwai wa'azi babba ga masu tunani ga masu kwakwalwa ga masu kula wannan akwai fa'idodi a wannan ayar fa'ida a wannan ayar fi'atun tuqatilu fi sabilillah fadin Allah tana yaƙi saboda Allah wannan annal ya annal qitala la yakunu la yakunu sababan lin nasr illa idza kana fi sabilillah duk abin da zaka yi kana neman nasara wallahi in baka yi don Allah ba zaka ci nasara ba amma in ka tsarkake zuciyarka ka yi shi dan Allah la masjidul ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahi inda an assasa abu akan tsoron Allah akan neman Allah wallahi ko kasuwa ne kasuwancinka zaman aurenka cikin gidanka sai ka rasa ya aka yi Allah ya baka irin cin nasarar na a kasuwancinka saboda kana neman yardar Allah ku duba wannan bawan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ya labarta mana annabi ya gaya mana labarinsa mutumin da wali ne cikin waliyan Allah yana da karama gajimare har binsa yake har gonansa yayi ruwan ayi ruwan sama a gonarsa kada a ki a gonar kowa aka ce me yasa aka ce wannan bawan Allah gonarsa idan yayi noma a shekara in ya samu amfanin noma uku yake kasawa kashi daya na iyalansa kashi daya a maida shi uwar kudi kashi daya kuma ya tuna yan uwansa da talakawa duka ya bar musu gaba ɗaya rayuwarsa haka take sai Allah ya maida shi waliyi sai zama idan ana bala'in masifar rashin ruwa sai Allah ya aiko gajimare ce je ka gonar wani shi kadai ka yi masa ruwan sama ya samu abin da zai gonarsa ka koma karka yi wa kowa hadisin yana muslim shi sa duk abin da ka gina shi fi sabilillahi wallahi kasuwarka ka kudurta zuciya ya ubangiji Allah ka bani kwarewa a harkar kafinta ya Allah ni injiniya ne ya Allah ni kaza ya ubangiji wannan aikin nawa in dai ba zan taimaki talakawa ba Allah wadare da shi in dai ba al'umma ta zan taimaka ba Allah wadare da shi ya ubangiji na sa shi ne duk abin da na samu ga yadda zan sawa al'umma ta ga yadda zan sawa jama'a ta ga masallaci na ga makaranta na ga ƴaƴan marayu ga kaza kaso kaza kuma rufin asiri na in sa kaya mai kyau in ci mai kyau in gode wa Allah na yi ibada kaso kaza kuma kasuwancin karye karye uwar kuɗin zan ke mayarwa a ƙara mata jari wallahi in kana haka Allah zai ta baka cin nasara amma kullun jarin ka ribarka kullun banki kullun ajiyewa ana cikin yunwa da bala'i makwabtanka ba su san daɗin abin da kake da shi ba ba za ta yi albarka ba za ka mutu ta zama bala'i wannan na ɗaya kenan na biyu cin nasara ba yawa ba ne ba yawa ne cin nasara ba yi don Allah shi ne cin nasara da nufin Allah shi ne cin nasara kaga 'yan siyasa in sun gane wannan ba za su ke ruduwa da da yawa da ƙarfi ba ka ji mutum ya ce ni da nake da shugaban ƙasa shugaban ƙasan sau nawa Allah ya rufe musu ido sau nawa Allah zai rufe musu ido ya yi abin da ya ga dama kullum in na zo ina ba da misali da zamfara gwamnati mai ci wacce ta cuɗe baya ko cj wane ne sojoji INEC komai wacce gwamnatin ita ta nada duka amma zamfara an yi zabe gwamnati mai ci duka ita aka ce suka ci zabe an yi haka ko ba haka ba amma rana tsaka aka zo aka ce fatin da take gabatar da sajiri ba ta shirya ba duka a mayar musu zaben wani ma da aka ce masa za a je wai a baka da ya ce kai karka mun isgilanci mana a tattafi zo na huzuwa ala uzu bila da kuna minar jahili kuma haka ya je ya karba kuma sai da suka gama kuma gwamnati mai ci shugaban kasa mataimakin shugaban kasa sanatoci aine sojoji su da ba karfin mulki ba ne karfin allah ne allah ya rufe ido ko ya yi hikimansa ya yi dabaransa a ƙasan nan a ƙasan nan wallahi saboda a nuna maka girman allah an tafi kurkuku gidan yari an roƙi wani ma ya fito ya mulki ƙasar a nan najeriya aka yi yana gidan yari wasu sun gama fito da kudin sun gama komai a baka ja ka dauko wani mutum ba zan iya tuna sunansa ba aka dauko wani mutum aka kawo shi kuma ya zo kuma ya zama shugaban kasar Najeriya kuma daga kurkuku daga prison an a tarihin Najeriya akwai wannan abu ko ba zan iya tunawa ba na san shi akwai shi a rubuce an yi wannan abu a kasar nan wannan bai ishe ka ba sannan sau nawa gwamnati mai ci tana kan kujera abga ta zo ta ci a jihar ko wata fati marar abin nan yanzu yan npp sunanta ko mai kayan daɗi ba ta da kansila ko ɗaya ko kansila ɗaya ba ta da shi amma ta zo ta ci ruling fati ta buge ruling fati ko ba ka turancin naku yake ma ta buge kuma ba ta da kansila ko ɗaya ba yawa bane ba karfi bane hikimar Allah ne shi yasa nan abin da yasa na kawo wannan abu ya kai dan siyasa mai neman mulki ya wanda ka gamsu sai ka je ka nema wallahi ka nemi shi ta yadda Allah ya faɗa karka nema da tsafi karka nema da cin mutunci karka nema da kazafi karka nema da walakanta mutane ka nema ta yadda shari'a islamiyya ta yi ka musuluntar da siyasa karka zo ka bata mana musuluncinmu an gane karatu a siyasa a musuluntar da siyasa kar a siyasantar da addini kar ka zo masallaci kai ta kawo mana interest na aikin banza masallacin ya zo seta su za ka yi kana hawa inna alhamdulillah ba ka da ɗan takara nassi ne ɗan takaranka ɗan takaranka ku zaɓi mai kyau a zaɓi mai daraja a zaɓi mai kaza ya isa banda kiran suna a gurin ƙalar lahu ƙalar rasuluhu saboda amana ce ta ubangiji ba kun shi ya hana mai magana ko bai da ra'ayinsa ba yana da ra'ayinsa kuna fita waje zai ce je ka dangalawa ne wadda amana ce a musuluntar da siyasa kar a siyasantar da musulunci da saboda haka mutum ya dogari ga Allah na baku labarin abokina da aka kawo masa abokin takararsa aka zo masa da bidiyon wani da hotunansa na batsa na rashin mutunci da ya yi suka ce idan kana so ka biya mu kuɗi kaza za mu yatsa wa duniya don mu zubar masa da mutunci ka ci zaɓe a gurin aboki na ce wallahi in dai sai ya ci mutuncin wani ya ci zaɓe allah karka bani wannan mulkin kuma na gaya muku a wasu karatunmu bai ci zaɓen ba kuma wallahi ni a ganina yadda yake yanzu da ya ci zaɓen ba zai samu alherin da yake da shi yanzu ba Allah ya bashi rufin asiri ya bashi nutsuwa ya bashi kwanciyar hankali babu hayanin a zo gidansa a zage shi babu ya wuce a ce tsohon honorable duk babu wannan Allah ya bashi duk rufin asiri kuma ya yi addu'a in dai sai ya ci mutuncin wani ya ci zaɓe Allah karka bashi mulkin ka bani abin da ya fi min alkhairi kuma Allah bai bashi mulkin ba kuma Allah ya bashi mafi alkhairi sau da nan gurin ba yawan ma kake da su ba nemi da girman Allah ƙananan jam'iyyu ku tsaya ku ji tsoron Allah ku gyara jam'iyyunku ku sa musu ethics ku nufi Allah in akwai nufi duk wata azzalimar fati da take ga tana da fawa Allah zai buge ta duk wacce za ta yi alfahari akwai fatin da ta yi alfahari a ƙasar da ta ce sai sun yi shekara 60 ni har ma ina cewa wannan alfaharin da suka yi ne ubangiji ya nuna musu shine malikal mulk tuktil mulka man tasha su yi istighfari su dawo mai wa Allah ya maimaita musu shekara 60 din a gaba amma a yanzu dai Allah ya nuna musu Allah Allah ne wallahu inda husnul ma'a inna bi zalika ibratan li ulil absar ala ramma muji ayata gaba zugina lin nas
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله سبحانه وتعالى يكتوى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين أن قاوة أن أدنت ومتاني وأين المزين المزين أنا هو الله تبارك وتعالى المزين هو الله ai zayyana Allah ta'ala linnasi mahabbatal mahabbatal mustahiyat Allah ya adantar wa mutane son abubuwan sha'awa abu na sha'awa abu na burgewa minan nisa'i na daga mata ubangiji ya saka mata a wajen maza abubuwa ne na sha'awa wadhukuri minal aulad wal banina kenan da son maza ya'ya maza a ya'yan da zaka haifa walmal alkasir almudha'af shine kanatir almuqantara dukiya mai yawa duk wannan an sawa mutane son ta na daga zinare da azurfa wal khayl almusawwama da kuma dawakai musawwama masu kiwo as-sa'ima kenan kisa da misalai kita fil ganami sa'imati zakka duk dabbar da take kiwo akwai zakka a kanta me yasa aka kawo alkhailu sai aka saka ta da almusawwama me yasa sai aka ce mata mai kiwo za mu tattauna akai alkawal khailul musawwama da dawakai masu kiwo wal an'am da kuma dabbobi na ni'ima su ne ragumi da shanu da dabbobi awaki da tumaki duk aka saka musu son wannan abu walhar da kuma ƙasa ta shuka mutum yana so a ce yana da gonaki sai ga mutum yana da abinci yana da bashi da matsala amma za ka ji duk yadda za a yi duk manyan nan sai kaji ya ce yana da gona sai ga babban mutum ya ce ai na je gona ya je ya ga gonan nan ana so a ce kana da gonaki zalik tawul hayatid duniya duk wannan jin dadin duniya ne wallahu inda husnul ma'af Allah shine wanda yake da husnul ma'af makoma mai kyau ai wallahu inda husnul marji' makoma mai kyau tana gurin Allah subhanahu wataala ita ce jannatin tajri min tahtil anhar kamar yadda zamu tattauna a gaba wa azwajun mutahharatun zamu tattauna a gaba to a nan gurin wannan ayar wannan aya da take gabanmu in kun duba a baya Allah ya faɗi sakamakon makomar kafirai ne shine wuta sannan Allah ya faɗa dukiyarsu da 'ya'yansu ba su musu amfanin komai ba to kai kuma mumini Allah ya san a zuciyarka akwai son 'ya'ya akwai son dukiya akwai son mata akwai son dabbobi akwai son gonaki tunda su dukiyarsu bata amfane su ba wuta ma za su shiga da ita to kai ana gaya maka karka yadda abinda aka jarabce ka da shi aka sa maka son sa Allah ya kawata maka a zuciya karka yadda su zama mataki ne kai ma da za su zama karshen kafirai da suka shiga wuta kai ma ƴaƴanka da dukiyarka da abinda ka mallaka su zama wuta za su kai ka karka yadda kai haka kai ba kaman kafirai bane katta halakar da kai daga bautawa Allah subhanahu wataala kenan waɗannan abubuwan da aka gaya maka dukkan su kai musulmi ya zama na wallahi kayi su ne dan su taimake ka saboda lahirarka dauki guda ɗan ɗaya zugina linnasi hubbu shahawat an saka mana son sha'awa na me sai aka fara da minan nisa'i sha'awan mata wallahi duk wanda zai aure mace ba dan ta taimake shi kan addininsa ba ƙarshe halakar da shi za ta yi duniyan wa akhirah da duniyarsa da lahirarka sai ta halakar da kai in ka aure ta don wadatar kanka Allah zai wadatar da kai in ka aure ka in ka aure ta don ya zama da ta taimake ka wajen ibada wallahi za ka samu ibada ne a sanadiyanta za a samu 'ya'ya na gari za ka samu nagarta na addini za ka samu kariya daga fadawa alfasha walbani ‘ya'yanka in sun zo sai suna taimakonka akan abin da za a yi addini saboda Allah ka nemi ‘ya'ya da su ba za ku sanci matarka ba sai ka ce Allahumma jannibi na shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana bukatuwarka shine ƴaƴanka su zama salafan lil akhirin su zama suna wani ajiya ce daga baya su zama abin da za su zama maka alfaharin al'umma mata a in ba na mata ko a Filistin ko a Tunis wannan yaƙi-yaƙi da aka yi ƴaƴanta guda shida dukkansu suka fito aka kashe su aka zo ana mata jaje ana kuka sai ta ce don haka na halittu don haka na haife su ‘ya'yan da daga gani ni fa don haka na haife su in ji yau an kashe su fi sabilillah haka ake bukata ba ‘ya'yan da za ka haifa don alfahari ba alfaharin duniya a ce ɗanka shi ne babban kaza amma babu addini ba a san shi a gurin addini ba ‘ya'yana su ne kaza sai a gurin fitsara aka san su ‘ya'yana su ne kaza sai a gurin rashin mutunci aka san su ba a san su gurin addini ba to wannan shine ake cewa kai kai musulmi kar ‘ya'yanka ya zama da halakar da kai za su walƙar na ɗirin mukantara dukiyarka mai yawa ya zama na alfahari da kai ake duk sanda za a zauna wani ya toshe mana wuta kaza wani ya toshe mana wuta kaza wani ya toshe mana wuta kaza bayan baka rayi a ce Allah ji kanwa ne Allah ji kanwa ne shi yake kaza a waje kaza shi yake kaza a waje kaza kai ga abin da yayi ma har yanzu ana amfanuwa da shi a cikin garin nan in zaka bada misali ka ba da misali da alhaji baba manu alhaji baba manu duk mun yi makarantarsa makarantar abiyan a makarantar na yi sauka saukan ƙura'ani kuma cikin malamai na da suka karantar da ni irin su malam magaji allah ya ji kansa irin su malam dajji allah ya ji kansa irin malam gidado yana raye malam gidado ya karantar da ni ƙura'ani ni kuma na karantar da shi a diploma a ikon allah yanzu yana cewa ana gafarta malam Allah nace haba malam haba malam ka shigo aji kana Allah gafarta malam to malam gidado muna magana yawa shi sa malam gidado Allah ya Allah ya saka masa da alkhairi malami na ne ni ma kuma na zama malamin sa so lokacin da yazo project sai ya zama ni ne supervisor sa da yazo yin project sai na ce ka je kai malam ka yi rubutu akan makarantar da ka karantar da ni Qur'ani ita ce makarantar Alhaji Baba Manu kuma ka yi rubutu akan makarantar da kuma kan Alhaji Baba Manu wanda ɗansa yanzu abin nan ne a nan ko ɗan baba manu abin nan ne a nan yankin namu ko ɗan majalisar jiha ne wanda shi ɗan majalisar jiha mun zauna da shi a makka a makka muka yi wasu maganganu nake cewa makarantar na in mun dawo ka zo mu zauna mu yi wasu tsare-tsare wanda kai a ofis ɗinka za ka ba da gudunmawa allah bai kaddara ba dan sani ba ko mulki ya ja shi bai samu har yanzu mun yi wannan zama ɗin ba na faɗa ne dan sako isa gurinsa to bawan allah na ya yi rubutu kan makarantar baba manu cikin abin da ya rubuta mana sai da ya ambaci wasu gonaki ya ce na san lokacin da alhaji babu manu in ya rasa abin da zai ba da salari sai ya ce a je a sayar da gona ta ta kaza a biya salarin malamai mahaifinsu shi yana nan yana wannan aiki ne muna fatan 'ya'yan a ce sun shigo cikin aikin nan ana ta raya aikin kuma Allah bai bar aikin ya lalace ba sai tasar mana a cikin garin Gombe din nan sai tasar mana da irin su Alhaji Sani Abdullahi waɗanda suka tsaya kan makarantar wadda na san lokacin da Sani Abdullahi ya saka ni cikin kwamiti ta wannan makaranta ne da yadda aka ci gaba da raya makaranta ne da yadda yanzu makarantar har yanzu tana nan tana haɓaka Allah ya ji kansa Allah ya gafarta wa Alhaji Baba Manu Allah ya haska kabarinsa Allah ya kai masa kurakuransa wannan misali ɗaya na baya Alhaji Baba Manu yana sai da fili dan a biya salari a yi noma a raba kayan noma a zuba wani a cikin makaranta a biya malamai har Allah ya ɗauki ransa kuma tana ta haɓaka kuma ba ta haɓaka ba wallahi sai bayan ya rasu saboda a nuna maka aiki ne na Allah muna fatan Allah ya karfa masa wannan aiki saboda haka dukiyarka ka tabbata ka sata a wajen Allah wal khailil musawwama za ga mutane kuma suna son dawa kai da za a kora su fita kiwo me yasa saboda aka ce kamar yadda ikir mai fada taswimuha husnuha fita kiwanta shine kyanta da burgewanta shi ne dalilin Allah ya keɓance da cewa mai fita kiwo ra'iya wasu suka ce al-mu'addalin jihad wanda aka tanaji saboda jihadi kaga kenan kai musulmi ba ka ajiye ta bane kawai dan ka kalla ka more dan su yi wa Allah aiki da wakanka dan su yi wa Allah aiki wallahu indahu husnul ma'a to nan gurin sai Allah subhanahu wataala yake ce mana wal an'ami da dabbobi amma bai gaya mana wani irin al'am bane bai gaya mana wani irin al'am bane sai a can suratul an'am din sai Allah ya gaya mana yake cewa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a can da ya gama wannan ayan sai Allah yake cewa minal an'ami hamulatan wa farasha a cikin dabbobi akwai wanda za ku hau akwai waɗanda kuma farashan ne su ba su kai hawa ba sai ku yanka ku cina musu a wani waje ubangiji sai ya ce maka guda takwas ne shi ma a still suratul an'ami ne samaniyata azwajin من الضعن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرني حرم أبي الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين سيتشي مكا دبوبي na awaki guda biyu ne akuya da rago a tinkiya da rago akuya da taure min al min al min al min al min al min al da'an ithnaini wa min al ba'z ithnaini al-da'an anan gurin za a samu taure da akuya da rago da tinkiya a can kuma za a samu saniya da sa da bujimi kenan sannan za a samu raƙumi da raƙuma wannan su ne guda takwas kamar yadda muhammadu al-amiru shankiti ya kawo su ya ce sannan wani allah wani waje kuma allah ya ce wa an zala lakum min al'an'ami samaniyata azwaj kamar yadda ya ce samaniyata azwaj din sai ce wa an zala min al'ami samaniyata azwaj wannan dangi takwas din su ne samaniya azwaj ita ce dai wanda Allah ya yi magana a kanta yake cewa fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'ami azwaja su ma dabbobin aka musu ma'aurata guda biyu ne su ne ni'imar ku da burge ku in kana da akuya in baka hada ta da taure ba ba za ka ji dadin ta ba in kana da da tinkiya in baka da rago ba za ka ba za su burge ka ba in kana da saniya ka hada ta da bujimi in kana da raƙuma ka hada ta da wannan su ne wanda za ku ci kuma za ku hau zalika mata'ul hayatid dunya sai Allah ya ce to ku sani fa wallahi duk wannan dukiyar da Allah ya baka kana da motoci jifajifai da gidaje da mata da wane ne idan baka yi su ba Allah ka nufa a cikin su ba mata'ul hayatid dunya ne rayuwar duniya ce yar karkanwa wallahu inda husnul ma'ab sai Allah ya ce to duk wannan tarkacen duniya dan jin dadi kankane da zaka mutu ka bari bari in ga ya muku wanda ya fi shi alkhairi sai Allah ya ce kula unabbiukum
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
ya yi alaramba الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Allah subhanahu wataala ya dawo kan mu'mine yace qul bana ba ku labari ba ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina so ku rike min nan qul din qul wa aka aika aika aka yi ko ba aika ba Allah ne ya aiki wa zuwa ga suwa zuwa ga mu mutane qul je kana aike ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu a unabbi'ukum ba zan ba ku labari ba bi khairin min zalikum da abin da fi alkhairin wannan tarkacen duniyar mata da 'ya'ya da gida da dukiya bi khairin min zalikum lillazina taqaw lalle waɗanda suka ji tsoron Allah a duniya waɗannan abubuwan ba su rude su sun bar Allah ba inda rabbihim a wajen ubangijinsu akwai jannatun akwai aljanna tajri min tahti al-anhar ƙoramuna gudana a ƙarƙashinta saboda haka mata da 'ya'ya da dukiya kan more ta a harkar Allah kan more ta a hanyar Allah wane ne mai hikima yake faɗa kudi a kashe su ta hanya mai kyau eh shata ne ko baba shata Allah ya ji kansa a kashe su ta hanya mai kyau khalidina fiha na lahira kuma za a dawwama ne a cikinsa nan kuma bari za ka yi wasu su amfani su a su yi amfani da shi utilization kenan khalidina fiha sannan a aljanna wa azwajin mutahhara matan da aka ce maka aka fara da su to na aljanna mutahhara ne masu tsarki ne nisa'il janna suna da tsarki daga dukkan kazanta babu haila babu mazi babu mani babu fitsari babu biki babu tsawa ko fada mummunan ɗabi'a ka ce ta girka ba za ta maka kan lokaci ba babu wannan babu matsalan zuciya babu ci babu babu zunubi na gabai da sauran wannan abun abubuwa na aibubbukan mutanen duniya matan aljanna babu haka matan aljanna gangare gangare gangariya suke lam yatmithunna insun qablahum wala jannun ba aljanin da ya taba ganin su ya tsumis anan wajen ka dauka da gani gani ma ya isa ne balle ma ya taba su insun wala jannun kai kada ya ka tana dawa sai kadai hurun in kenan in muka zo labarin su abun ba zai kyau ba eh wallahi malam na taɓo matsalan hurun in hadil arwah ibn al-qayyim zuba da yi game da aljanna wasful janna da yayi zuba da yazo kan hurul in a wani a tafsiri na ne yola wajen shekara goma kenan baya nazo kan ayar na taba na shiga sai na ce ina gara a dakata akwai wani dattijo ce malam karasa mana na ce ai kana karasa abin wani sai dai ina saka bakin glass na karasa dan ibnu qayyim da yayi rubutu yayi magana akai karshe da yazo yace ya rabbi ma'aziratan qad taqad aqlamuna ya rabbi ma'aziratan min at-tubyani ya Allah yadda muka fito da wani abu kwalo-kwalo muka yi dalla-dalla gaskiya alƙalin mu bai kyauta ba ya Allah ya rabbi ma'aziratan min at-tubyani ya Allah in mu ma mun wuce gona da iri kamar uzuri shakku saimin da yazo gurin nan sai yace la shakka annal aqlama qad dagat ya ce ba kuskure lalle alkalami a nan gudun ta wuce gona da iri wajen rubuta fitar da aljannan nan so da in za a yi magananta za ka fahimci duniyar nan abin wani iri ne kisa mata har kishi suke ba sa son maganan matan horin irin nan kaji har matan horin irin ma kishi ake da su ba sa son magana aka yi magana aka ce ai ku ne iyayen horin irin ku ne iyayen gidansu dukkan hurin inda ake magana matarka ta duniya in ta shiga aljanna kuka shiga tare da ta fi hurin ɗaya ne su hidima za su mata wata duk an yi maganan hidima sai ta ce wai ina ce mijin na ba za su masa hidima ba shi ki haƙuri za su yi ki haƙuri za su yi to wannan su ne azwajin mutahhara wa ridwanun min Allah Allah zai ba ku yarda kuma Allah ka sa muna cikin yarda duka duniya da lahira ya zo a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da hadisin Abu Sa'id al-Khudri inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu li ahli janna bayan yan aljanna sun shiga aljanna sai Allah ya tare yan aljanna sai ya ce musu ya ahlal janna Allah ka sa ina ciki kuna ciki muna ciki Allah sai ya ce ya ku yan aljanna yan aljanna sai ce labbaika wa sa'adaika muna jinka ranka ya dade Allah ba wai na nufin ranka da irin namu ba kalma ta yabon da ka sani zaka yi wa Allah ka faɗi ubangiji ka bashi kalmomi su faɗa masa labbaika wa sa'adaik fa yaqulu hal raditu sai ce yanzu kun yadda abinda nake ta gaya muku a duniyar nan annaba su kun yadda kun zo kololuwar yadda tun da kuna gujin aljanna sai su ce wa malana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika ya zamu ce bamu zamu yadda ba ka ba mu abin da ba wanda aka bawa sai mu ka bawa fa yaqulu sai Allah ya ce ana wuzaikum afdala min zalik zan ba ku abin da yafi haka ashe akwai abin da yafi aljanna qalu ya rabb suka ce ya Allah wa ayyu shay'in afdalu min zalik yanzu akwai wani abu da yafi aljanna fayaqulu sai Allah ya ce akwai shi uhillu alaikum ridwani yau na yarda da ku fala asqatu alaikum ba'dahu abada har abada bazan bazan yi fushi da ku ba wannan shine irin abubuwan da Allah subhanahu wataala yake zai tanada maka a cikin aljanna idan Allah ya yarda da kai tun daga duniya har abada ba zai fushi da kai ba kamar yadda idan Allah subhanahu wataala ya fushi da kai maganar yarda da kai kuma an samu matsala tun daga duniya shi ma Allah zai ce na yadda da ku fala askatu fala askatu alaikum ba'dahu abada har abada ba zan yi ba zan yi fushi da ku ba kar ku manta a mukabilin wannan idan yake zai ga wa ƴan wuta kuma nayi fushi da ku har abada ba zan yi da ku ba Allah kar ka sa ba mai cikin Allah ka tsare mu mu shiga cikin wanda zaka yi fushi da mu ya Allah Allah ka sa muna cikin wanda zaka yarda da su har abada ba zaka yi fushi da su ba yardar Allah tafi aljanna amincewan Allah da kai yafi aljannan dadi wannan hadisi ne ingantacce wanda imam muslim da imam bukhari suka rawaito daga abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yake labarta mana game da yan aljanna game da hira da Allah zai da yan aljanna shine waridwanun min Allah ita ce yarda da ubangiji zai ce yayi yayi muku wallahu basirun bil ibad Allah yana ganin bayinsa duk abin da suka aikata ladina yaquluna wayannan bayin sune suke cewa rabbana amanna ya allah mun yi imani da abin da kace zaka bamu din wanda aka ce qul aunabbiukum bi khairin min zalikum dinnan za su ce amanna mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana wayannan sune almuttaqun dinnan fa su ne ala'u da biyu kun bi khairin min zalikum lilladina taqaw din wannan ya aqaf ne akan wancan ko kuma sifa ce ko badal na wa'ancan sabanin malaman da suke cewa alladina yaqulun rabbana ay wallahu basirun bil ibadil ladina wannan kuskure ne da'if ne magana din domin zai zama taksis ne game da ilmin Allah tabaaraka wa ta'ala zai zama taksisi ga ilmin Allah kuma Allah subhanahu wataala ba abin da bai sani ba saboda haka ba zai zama alladhina yaquluna rabbana ai lil ladina taqaw din nan sune alladhina yaquluna rabbana amanna suke cewa ya ubangiji mun imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka tsare mu daga azaba ta wuta saboda haka lillazi ne kuluna din nan wannan allazi ne kuluna rabbana innana amanna mawdi ne na jar na lillazi na taqaw din nan da muka fada zai iya zama kuma badalan minhu zai iya zama badal nasa kamar da na fada da'ifi ne ka ninka sifata ka ce sifa ne na lil ibadi abu wallahu ali wallahu basirun bil ibadi allazi ne kuluna wannan da'if ne gaskiya malamai ba sa daukar sa saboda haka wanda ake dauka zai zama lillazi na taqaw inda rabbihim din nan shine allazi ne kuluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar sannan har yanzu sifansu majrur ne ko kuma zai zama mansuban lisifa lil ladina tabo shi ma har yanzu as-sabirina sifansu zai zama as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina me yasa aka tsa shi da waw waw waw me yasa ba zai zama as-sabirina as-sadiqina al-qanitina al-munfiqina al-mustaghfirina bil ashab bil ashari ba me yasa aka rarraba wannan za ka yi tambaya lima da khalatil wawu fi hadhihi kulliha li qabilin wahid kuma duk abu daya ake nufi duk ana nufin lil ladina taqaw ne aka yi ta basu wawu wawu wawu din da me yasa ba za a hade ba sai aka ce wannan sifat din a ka'ida ta nahwu idza takarrarat jaza an yutafa ba'du an an yutafa ba'daha ala ba'd bil wawi in an samu sifa ta yi takarruri a nahwu a lugha ya halatta a yi mata atafi da wawu wa in kadal mausufa bi hada wa biha wahidan ko da mausuf din guda ɗaya ne shi sa aka ce as-sabirina sune masu tsantsan hakurin nan wajen bin Allah subhanahu wataala da nisantan haram da dokewa akan kaddarorin Allah masu zafi wasadiqina sune kuma masu gaskiya a ayyukansu da kuma zancensu walqanitina sune bayin Allah masu bin Allah alladhina yudawimuna ala ta'a wanda suke dogewa akan da'a walmunfikina sune masu ciyarwa walmustaghfirina bil ashar sune masu neman gafaran Allah da asuba lokacin suhur kafin albijir ya fito to ganin azumi muke kuma ganin ayan suhur ta fado mana ba za mu gushe ba za mu dan tattauna kan wannan aya din wal mustaghfirina bil ashari masu neman gafara a lokacin suhur wanda yake nuna mana falalan jinkirta suhur wanda bai fi awa daya tsakanin suhur da fitowar alfijir ba wannan lokacin yafi kowanne tsada duk awoyin duniya babu awan da tafi wannan tsada lokacin ashar ƙarshen asuba suhur ɗinka kana yi kana addu'a za ka samu albarka kana ka gama suhur ka ci gaba da zikiri da neman gafara za ka samu addu'a wutirinka ka jinkirta ta sai wannan lokacin za ka samu albarka ga wayanda suke wutiri da asuba duk za mu tattauna da isha duk za mu tattauna kan matsalan yanzu a gurguje insha Allah ta'ala wannan malam yake ce mana ai as-sa'ilina al-maghfirata fi akhiril layli sune masu neman gafara a ƙarshen dare dallatil ayatu ala fadilatil istighfari waqtil ashab aya tana nuna falalan neman gafara a lokacin asuba ƙarshen lokacin suhur fa huwa waqtu nuzulillahi ta'ala ila sama'id dunya ita ce lokacin da ubangiji yake saukowa ƙasan duniya ta farko ففي الحديث عن أبي هريرة يازو حديثي لك أبو هريرة ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا وبنجي مينا سوقوا قسن سمن دنيا تقص قص إمنا دمو حين يبقى ثلث الليل الآخر لوكة دكارشان أكن أيم أكن دري دكارشي يكي قاريوا يقول الله يتي من يدعوني فأستجيب له ina wanda zai roke ni amsa mana masa man yas'aluni fa utiyahu ina mai bukatu in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lahu ina mai neman gafara ta gafarta masa wal mustaghfirina bil ashab ibnu kathir Allah ya kara masa yadda da yazo karkashin ayan nan sai yake cewa wa qad qila amma ba da labari an ce inna yaquba yaqubu mahaifin su annabi yusuf lokacin da ƴaƴan ƴan uwan annabi yusuf suka ce ya abati astaghfir lana dhunubana ko ya babanmu ya abana astaghfir lana ya kai babanmu ka gafarta mana da yace musu saufa astaghfiru lakum rabbi ku yi hakuri zan nema muku gafaran ubangiji na an ce da safe ne suka same shi sai ya jinkirta neman gafaran sai da asuba dab da fitowar alfijir dan a samu karbuwan addu'a ne sai ya jinkirta ta waqti sahari ya zo a cikin bukhari da muslim da isnadi mai kyau yanzu lillahi tabaraka wataala kamar yadda muka karanta wancan hadisi din har yanzu kuma yazo a cikin bukhari da muslim din daga aisha Allah ya kara mata yadda take cewa min kulli al-layli qad awtara rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan dare manzon Allah yana wutirinsa in ya gana ma idan aka yi tarawihi sai ya ce a ya yi wutirinsa in ya ga dama ya jinkirta sai tsakiyar dare ya yi wutirinsa amma sai take ta wani lokaci ya kai shi karshen dare sai aisha take cewa fantaha wutruhu ila sahari amma karshen rayuwarsa gaba ɗaya wutirinsa sai kai shi karshen dare sai kai shi karshen dare saboda me saboda girman karshen dare saboda falalan karshen dare wutiri mafi karancin taraka daya zaka yi da raka daya zaka yi da raka uku zaka yi raka da bakwai zaka yi da raka tara duk wanda ka zaba ta za ka iya farkon dare saboda rahama ta ubangiji annabi yana so ya tausaya mana sai bai kai ta ƙarshen dare duka ba shi yasa farkon rayuwarsa yana yi farko da tsakiya da ƙarshe don ya saba mana sauki shi yasa kaman abu huraira da abubakar radiyallahu anhu annabi ya musu wasiya karfa ku yi bacci sai kun yi wutarin ku kafin ku kwanta bacci kuna sallan isha ku yi wutiri kenan wanda yake yin wutiri in an yi tarawihi ba matsala bane kai wutirinka in ka ga dama tsakiyar dare ka tashi kai ta ƙara raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu wanda ya fika annabi ya umarce shi ya wuturi kafin ya yi bacci saboda yanzu yanayin baccin namu wani iri ka tashi suhur ka zo kana kukuwa da yin wuturi bai dace ba sai ka yi ta wannan lokacin in ka samu dama dare kai ta ƙara raka biyu kai ta ƙara raka biyu aisha ita tafi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi kowa sanin sallar darensa shi yasa ta bamu wannan sifa din Abdullahi dan Umar ya kasance yana sallah da daddare sai ka ji yana in yi ta sallah da daddare yana sallah da sai ka ji ya ce ina nafi'u an san nafi maula ibn umar nafi ina kake sai ce gani nan sai ce har ja as-saharu shin dab da asuba ta zo saura bai fi minti 20 alfijir ya fito ba sai ya ce eh sai ka gas abdullahi dan umar sai ya bar sallah din sai ya yanke sallah sai ya daga hannu sai ya yi ta yin addu'a abdullahi dan umar saboda wal mustaghfirina bil ashari kenan ya yi ta addu'a yana neman gafara wannan ibnu abi hatim ya kawo shi ibnu jarir tabari ibnu jarir tabari Allah ya kara masa yadda yake cewa haddathana waqi haddathana abi an urayth ibn abi matar an ibrahim ibn hadith an abihi qala daga babansa yake cewa sami'tu rajulan yanzu nan gurin ibrahim ibn hatib yake cewa naji babana yana cewa sami'tu rajulan sami'tu rajulan fi sahri fi nahiyati almasjid naji wani mutum a dab da fitowan alfijir a dungun masallacin annabi ko kuma a dungun wani masallaci yana addu'a yana cewa rabbi a martani fatatuka ya Allah ka umarce ni nabika wa hada saharun wannan lokacin ƙarshen dare ne lokacin suhur dab da fitowar asuba faghfirli Allah ka gafarta min wal mustaghfirina bil ashari kenan ko yake cewa fa nazartu sai na cewa ne wani mutum ne wannan sai na juya he na leka fa idza huwa ibnu mas'ud yace sai naga abdullahi dan mas'ud ne yake wannan addu'a din ku duba da suke aiki da wannan aya ne da neman gafara a wannan lokaci ne mutum kowa ya nemi gafaransa irin waɗannan manya-manyan lokuta masu fa'ida nan gudun za mu tsaya insha Allah ta baraka ta'ala gobe za mu tashi aya ta gaba asusun marayu kamar yadda muka faɗa yana nan yana ta tafiya asusun abu ɗaya yake har zuwa lokacin da za a yi disbursement bayan nan ma kuma zai ci gaba da tafiya insha Allah tabaraka ta'ala ga nan in agaji da yan hizba suna ta zagayawa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh